ونصلي على نبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من هدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجعلنا من النار فاك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukacin sarki ya dawo da mu zuwa ga wannan yammaci na Alkabis a goma sha uku ga watan Ramadan shekarar hijira a da ɗari hudu da arba'in da shida domin ci gaba da tafsiri ta Alƙur'ani mai girma a wannan sura a suratul Bakara. sai idan ba manta mu ajiye karatu ƙarshen aya ta ɗari biyu da ashirin da takwas ko za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da ashirin da tara talaku marrata.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا فيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون Na'am. A ayin da makaranta ce idan ba manta ba, a mun yi bayani a kayan idda ta matar da aka sake ta. Mun yi bayanin nau'uka daban-daban na idda. Tun daga matar da ke idda da jini, idan aka sake ta za ta yi zaman dako ba za ta yi aure ba har sai ta jira tsarki uku ko jini guda uku. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. A kashin wannan an ware wasu daga cikin mata su idda su ba jini uku bane. A kashin wannan akwai bayanin matar da aka sake ta kafin a yi dukuri da ita. wannan babu idda a kayi ta kwata-kwata tana da dama da za ta yi aure nan take muka yi maganan sadaki kuma za a ba ta rabi sannan mai bayani an ware mace mai ciki ita ma ba ta wannan hukuncin iddarta shi ne haihuwa ta haife ɗan da yake cikinta shi ne iddar mace mai ciki sannan kuma banda al'aisa wasagira mata da ta ɗebe tsammani daga jinin haila saboda shekaru haka karamar yarinya da bata fara jini ba saboda yarinta su ma iddar su wata uku ne ba jini uku ba to duka waɗannan bayanai sun gabata a wancan darasi sannan mun yi tsokaci a kayan a matsala ta raja'a cewa mazajensu su suke da cancantar mayar da mata a cikin wannan idda din matuƙar sakin na kome akwai ɗalaƙo raja'i akwai kuma ɗalaƙo gairu raja'i alfatti ke alfatti idan saki na kome ne ɗaya ko biyu to miji shi ke da cancanta ya dawo da matarsa matuƙar ba ta gama idda ba an gane wannan ko sannan kuma ƙarshe mun yi bayani haƙƙoƙi da ya rataya a kayan maza dangane da matansu yanda Allah ta dace wa lahunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf wa lil rijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim to wannan aya da za ku ci gaba a yau ita ma dai bayanin sakin ne. Allah ta dace at-talaqu marwatan saki wanda miji yake da mallakar kome a bayansa saki ne guda biyu wanda miji yana da damar da zai dawo da matar marata saki biyu a yi shi a dawo a ci gaba da zama a ƙara yi a kuma dawo saki biyu ne ai isnata ne ai guda biyu ne wa kana rajulun fil jahiliyyati mutum ya kasance a lokacin jahiliyya idza tallaka zawjatahu idan ya saki matarsa sun martaja a kabla an tanqadi iddatu a kan lahu zalim sannan ya dawo da ita kafin ta gama idda yana da wannan damar sai ya sau mata ya dawo da ita wa in tallaka alfa marra ko da bai sake ta sau dubu ne za a ta yi ana dawo ya sauta ya dawo ya sake ta ya dawo to hakan sai ya zama akwai kuntatawa an sa mata a hali na kunci na takurawa za a yi ta yi ne babu iyaka ko da sau dubu zai sauta sai ya sauke ya dawo da ita haka ake a lokacin jahiliya to shine Allah ta'ala ya ce marrata saki da miji yake da damar kome ga matarsa saki biyu ne mala yace zahiru fi ta'aqub wa adam ma'iyya to wannan lafazin marrata zahiri ne cewa ana yi ne ɗaya bayan ɗaya ɗaya biyo bayan ɗaya karo daban-daban ba a yi su tare lokaci ɗaya ba an fahimta ko a yi saki ɗaya a dawo da ita a kuma yin wani daga baya a dawo da ita shi ne ma'ana marar tani ba a lokaci ɗaya mutum ya ce ya saki matarsa saki biyu ba haka ake nufi ba ɗaya bayan ɗaya malama sun yi saɓani gaba da yin saki sama da biyu a lokaci guda a lafazi ɗaya misali miji ya ce ya saki matarsa saki uku ko ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta ya mata uku a lokaci daya three in one sunan wata madara ko a lokaci guda biyu ya mata guda uku to malama su yi sabani game da wannan sakin farko dai wannan sakin bid'a ne zai yi lokaci a kayan talaqul sunni da kuma talaqul bid'i saki na sunna shine sakin da ake ba a lokacin jini ba kuma ba a tsarkin da aka yi saduwa ba in har mutum zai sau matarsa sai idan ba ta jini ta yi tsarki bai sadu da ita ba sannan kuma ya mata saki guda ɗaya idan ya uku a lokaci ɗaya to ya yi bid'a in ya saki a cikin jinin al'ada ya yi bid'a haka in ya saki a tsarkin da ya sadu da ita ya yi bid'a an gane wannan ko to yin saki uku a lafazi ɗaya malama sun yi saɓani wasu malama suna ganin ana ɗaukar sa matsayin saki ɗaya ne wasu na ganin a'a in dai an yi ukun nan to ta haramta an gane wannan ko akwai hadisai guda uku a kayan wannan matsala a hadisi na farko daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace kana talaqu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa abi bakarin wa sanatayn min khilafati umari at-talaqu thalathi wahid wahid wahid ya ce saki ya kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin kalifancin sayyidina Abubakar shekaru biyu da yan watanni ko da zamanin kalifancin sayyidina Umar farkon kalifancin sa shekaru biyu na farko duka sake uku ana daukar sa matsayin sake ɗaya an gane wannan ko to amma lokacin kalifancin sayyidina Umar da ya ga abin ya yi yawa ana sakaci ana ta garaje da lamarin saki sai ya tara 'yan majalisarsa dama ana da wata majalisa mai suna shura wanda ma- wanda ke wannan majalisar mahaddata qur'ani dattawan sahabbai ne Eh, dattawa ne a wannan majalisa kuma hafizan qur'ani irin su abdurrahman ibn auf su ne a wannan majalisa sai ya shawara da su yace innan nasa qad ista'jalu fi amrin lahum fihi anat lalle mutane fa suna gaggawa a labarin da ake bukatan takatantan a cikin sa ma'ana labarin saki ana gaggawa ana yin saki akai akai law amdainahu alaihi sai ne mushawarin wannan yan majalisa bai zai hana ku zartar musu wannan saki duk wanda ya uku daga yau a zartar masa kawai ya rabu da matar ya zama bai nuna alkubura an gane wannan ko to nan da takwas kai amince aka zartar da wannan doka tun daga ne ya zama da duk wanda ya saki uku a lokaci guda to za a tabbatar mana cewa ukun ne ba shi da damar da zai dawo da ita ya zama bai nuna kubura dama akwai bai nuna sugura akwai kubura ba zai ba zai kuma aurenta ba sai ta yi wani aure na daban to shikenan sai na Umar sai zartar da wannan doka din tun daga lokacin sai ya zama duk wanda ya sau matarsa sake uku a lokaci daya to ta tafi kenan ta saku ba maganar dawo da ita an gane wannan ko sana ko ta ruwaya wani hadisi na a na mata sunan sahabi wani mutum ya saki matarsa sake uku a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ya ya ya fushi ya kama shi ransa ya ɓaci yace ayul abu bi kitabillahi wa ana bayna arbaikum yanzu a rika wasa da hukuncin da ke littafin Allah alhali ina nan tun ina tsakanin ku a rika wasa da labarin saki manzo Allah ya fushi a kai sannan ko na hadisi na Aba Rukanata ya saki matarsa mai suna Ummu Rukana ya mata saki uku a lokaci daya wanda daga ba an umarce shi da ya dawo da ita to bisa wannan hadisai guda uku dai a takaice malamai suka yi sabani idan mutum ya so matarsa saki uku shin ana ɗaukar su matsayin saki uku ne ko kuwa ɗaya za a mai da shi jamhur jamhurul ulama wanda karkashi akwai al'imatul arba imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi imamu ahmad ibn hanbal da jamhurul sahaba wa tabi'ina da tabi'ai jamhur sun tafi a kayan duk wanda ya sau matarsa sake uku a lafari ɗaya to ta saku ma'ana ta yi nisa da shi ba zai dawo da ita ba a tatan kina zaujar gaya wannan shi ne ra'ayin jamhur ko da ko wanda suke ganin suke da fahimtar cewa ana iya dawowa da ita a ɗauke shi matsayin sake ɗaya amma dai ra'ayi na jamhur shi ne aka yi sake uku a lokaci guda an yi bidiyar amma kuma aure ya kafe bai nuna kubura ce sai ta auri wani mijin aure kuma ingantacce ba na kisan wuta ba ba na halattawa ba ta auri miji aure ingantacce ya sake ta ko ya mutu ta idda to nan ne za ta dawo gidan mijinta na farko na fata mun gane ko da haka shi lafazin al'amarin saki ba a son gaggawa al'amari ne da ake so a bi shi a hankali guda ɗayan nan fa idan aka yi bai yi kaɗan ba ko da lafazin saki ɗaya ana iya rabuwa har abada haka manzo Allah ce ko alwadi da tutbiruha saki ɗaya yana nisan ta mata in baka da da ita ba ta gaba ita shikenan magana ya kare to shine nan Allah ta'ala ya ce at-talaqu marratan saki wanda miji yake da ikon kome a cikin sa saki biyu ne a yi ɗaya a dawo kuma a kuma yin ɗaya shine ma'ana marratai ne daban-daban ba a lafazi ɗaya a yi biyu ba balle ya uku an gane wannan ko sai Allah ta ce fa imsakun bi ma'ruf eh ko dai ku rike su bayan kun dawo da su bi ma'arufin da kyautata shar'an a shari'a bin gairi diralin ba tare da cutarwa ba ka mata saki daya ka dawo da ita aka yi na biyu ka dawo da ita to shine qur'ani yake ba da umarni cewa ko dai ka rike ta da kyakkyawar mu'ashara kyakkyawar zamantakewa ka ba ta haƙƙinta aw tasrihun bi ihsan ko ka sallame ta da kyautatawa ma'ana ka cika ta kai mata na uku kenan da kyautatawa in ka san dawo da ita ba za ka rike ta ka kyautata mata ba to sai ka sallame ta na uku kawai magana ta ƙare an gane wannan ko da Allah ta'ala ce wala hindu lakum ayyuhal aswan sannan ba zai halatta gare ku ba ya ko bazaje ba zai taba halatta a gare ku ba eh ana magana da mazaje kenan an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ba dai halatta gare ku ba ku karbi daga abin da kuka ba ta min al-muhuri na daga sadakoci al-maha sadaki al-muhur sadakoci shay'an wani abu bai halatta ba ka zauna da mace ka sake ta to bai halatta ka karbi wani abu na sadakin da ka bayar ba ko da wani bangare ne ka ce za ka kwace ya halatta da tarin wanta gidan ta ci sadaki an an gane ko a masabar malikiya ko labule aka sake ka shiga ɗaki da matarka an ɗaura aure ka saki labule sai ka sauta to ta cinye sadaki ba wani maganar tambaya me ya faru me ya faru ko baka kula ta ba in dai ta shigo ka sake labule sai ka sauta to ba za ka karbe sadaki ba ta ci sadaki da haka Allah ya ce bai halatta ku karɓi wani abu daga cikin sadakin da kuka ba su ba ko da wani bangare ne na sadakin ba sai gaba ɗaya ba idza qallaqtum hunna idan kun sake su ba za ku karɓi wannan sadakin ba ta ci sadaki ai mun yi bayani cewa ko da bata taro ba aure ya mutu za a ba ta rabin sadaki in ku ta taro aka yi dukuli to bai halatta ka karɓi wani abu na sadaki ba daga sauta mu gane wannan da kyau akwai mazajen da suke rasa datta wai mutum sai ya saki matarsa bayan sun zauna tsawon lokaci amma ya kwace duk abin da ya mata sai ya kan ana yi ko ba yi wallahi akwai masu haka sun zauna fa tsawon lokaci fa shi ya sauta da kansa bakin zama sai ba amma sai ya ɗeba akwatin da kayan da ya dinka da komai ya kwace gaba ɗaya wannan ba daidai ba ne a shari'a wannan ba daidai ba ne ba da haka bai halatta mutum ya ce zai karɓe sadaki ko wani bangare na sadaki bai halatta ba an gane wannan ko a wata aya suratul suratul nisa Allah ta'ala yana cewa a a menene wa wa in aradtum ista- wa wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا Allah ta'ala ce idan kun yi nufin musanya wata mata a gurbin wata mata wa atit ne da hunna kintara kuma kun ba wa ɗaya daga cikin su dukiya mai yawa a matsayin sadaki kinta dukiya mai yawa da wannan lafari wasu malama suka ce sadaki ba shi da iyaka ta sama domin kinta dukiya ce mai yawa kamar lissafin yara a ce malala gashin tinkiya ko to kun ba ta dukiya mai yawa a matsayin sadaki fala ta kudu minu shay'a kar ku ce za ku katse wani abu daga wannan dukiyar ana ganewa ko ko miliyan ɗari ka ba ta matsayin sadaki sai ka sake ta to kar ka ce za ka kai ya na ta ba ce ta yaya ma mutum zai karɓe bayan sashi ya ji daɗi da sashi wa kai abu za ba a cikin ila ba ne ka kwanta da ita tsawon lokaci ana mu'amala ta auratayya kuma ka sauta ka ce za ka faɗi face wani abu ta yaya mutum da wannan illa an ya kafa Allah ya kai ma hudalla sai fa idan miji da matar sun ji tsoron cewa ba za su kiyaye ba za su tsaye da dokokin Allah ba ai la aciya bima haddamu lahu ma min al-huquq ba za su iya tsayawa da abin da Allah iyakance musu na haƙoƙi ba. yawwa bin kibali walatul mu ta bangaren masu jibintar lamarin ainihin wato shi aure din na Allah ya qima na fa in kuntum Allah ya qima hududallah idan kuka ji tsoron cewa ba za su tsaye da iyakokin Allah ba kowane yan aure kuna ganin ci gaba da zaman nasu ba za su kiyaye dokokin auren ba fala fala junaha alaihi ba to a nan babu laifi a kayan su fi mabtadan bihi cikin abin da ita matar za ta fanshi kanta da shi daga wajen miji to na akwai wata matsala kuma ita ce matsalar da malama ce kiranta da suna alkul kul'i ko mun yi magana ila'i to ga wani nau'in hanya rabuwar aure mai suna kul'i kul'i hanya ce ta rabuwar aure a yanayin da ita matan ne ta gaji da mijin ba shi ya gaji da ita ba haka kawai ta ji ta ji ya sane mata eh ba ta bukatan ci gaba da zama da shi an gane wannan ko ta kosa da shi kawai kwata kwata yanzu ba ta sa shi saboda halinsa ko wata ɗabi'arsa ko halittarsa ta ji ba ta so shi bai gaji da ita ba ita ne ta gaji zama da shi ba kan gudun kar ta zanna ba ta kiyaye dokokin Allah ta gamu da fushin Allah a ci gaba da zama da shi to ba laifi ta ɗauki wani abu na sadakinsa ta maida masa ko wata dukiya bisa yadda suka yarjejeniya ta mayar masa sai ya karba sai ya sake ta wannan shine kuɗi ana kuɗi da sadaki ko sama da sadaki ko ƙasa da haka bisa abin da aka yarjejeniya to nan ne za ta maida masa sai ta fanshi kayanta to shine ma'ana fala juna alaihi ma fi mata fi mata da biyu babu laifi a kayan su game da abin da ta fanshi kanta da shi na dukiya ko ta maida masa sadaki ko ta masa kari duk abin da suka yi yarjejeniya ya karba to a nan ta fanshi kayi sai ya sake ta to shi kul'i yana da cikin sakin da babu raja'a eh talaqun ne la raja'a ta fi babu komai in dai ya karbi wannan dukiyar to magana aure kuma ya kare bai sai ce to ya dawo da ita ba to amma shi ma bai nuna ne sukura ana iya sake daura aure daga baya amma ba magana ne raja'a kuma iddar macen da aka yi kulli da ita jini ɗaya ne ba kamar wancan salata ta koro na matsalan matar da aka sake ta ba na mata an gane ko da aka kulli hanya ce ta rabuwa amma fa da sharadi ba cutar da ita mijin yake ba ita ne raɗin kanta ta ji ba ta ƙaunarsa ta gaji da shi game da a ci gaba da zama tana tana toye masa haƙƙi ko ba ta masa biyayya shari'a sai ta ba ta dama ta maida masa sadakinsa ko wani dukiya ya karba sai ya sallame ta arab haka ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi mai suna Sabit ibn Qais ibn Shammas shi da matarsa ta kawo ƙara gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce mijina Sabit ibn Qais ba na aibanta shi a bisa hali ko addini mutumin kirki ne walakin aktaru kufra fil islam sai dai ba ina jin tsoron mutunci a cikin musulunci ba na son zama da shi kwata kwata amma wata ba shari ba saboda gaskiya mutum ne mai kokari mai hali amma ba na son zama da shi kun ga nan maza salama bai ce mata ya zaki ki je ki zauna ai dole ka sai maza Allah ce a turar dina alayya haqiqatahu shin za ki da masa da gonarsa da ya baki matsayin sadaki ta ce za ta meso sai ta meso manzo Allah sai umarce shi ya sake ta kaga shi ya kamata wani ya aure su gane wannan matsala idan mata ta nuna ta gaji da miji ba ta kaunarsa to kar a ce dole sai ta zama cewa dole sai ta zannan nan fa zama ba zai kyau ba akwai yiwuwar ba za ta rika bashi hakinsa ba kuma an je ba ta asali in har ya tabbata ba ta ƙaunarsa an yi an yi sasanta ta ce ita ba ta son su kwata-kwata inda da ba ta gano kazami ba ne sai da aka yi auren ta gane kazami ne dan duk ne ne ba ya son wanka ko ka san hali ba ya fitowa a gane hakikanin hali sai an yi hawan yi sanda yake lema zai yi ta wanka na goge shadda da kula har turare zai fesa sai da ta zo ta gane ba ya son wanka ta yi ta yi yana wanka ya ƙi an gane wannan magana ko ko kuma yawan hanci ne ne da fitina da kaza sai ta ji ta ta washe shi ba ta son sa to anan tana da dama ta maida masa sadaki shi kuma sai ya sauta an yi kule ke dan wannan matar sabit ibn qais a wata ruwa tana cewa in ba dan tsoron Allah ba sai ta tofa masa yawo a fuskarsa aga biya ya zafi ko ta kama Allah sai ya ce kawai ta miso man sadakinsa sai ya sallame ta aka raba aure da aka ba a cewa dole sai an daura ka so sai yanzu ya ce ko gawarki sai dai a fito da gawarki a gidan nan. ko za ki mai dattawan banza to kai waye banza Allah ma ya ce a- ya ba da dama a nan. za ka yi tona ba ta so a hakura kawai sai je nemo wata ya aura ko ba a yadda mijin ya takura mata dan ta gaji ta ce ya ce to bai so mun kuɗi kina so ki ba ni kuɗin aure kina so da sauki in an gano takura mata ya to a nan kuma ko ya karɓi kuɗin za a kwace kuɗinta a mayar mata kuma dole ya sauta ka'idar kuɗi shi ne ba cutar da ita mijin yake ba bai gaji da ita ba ita ne ta gaji da shi to shi ne za a yi kuɗi an gane ko to amma haka kawai ba a so mace ta nemi a ta nemi a sauta in dai ba cutar da ita ake ba babu wani dalili to haramun ne ta nemi saki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu mamra'atin sa'ala zawjaha talaqan bin ghairi ma ba'sin fa haramun alaiha ra'ihatul janna duk matar da ta nemi mijinta ya sauta ba da wani dalili ba to kamshin aljanna ya haramta kai kamshin aljanna ma haramun ne a gare ta amma akwai dalili irin wannan na ta gaji da shi ba za ta iya zama da shi ba saboda wani dalilai tana da dama da za a yi kulli kamar yadda muka ambata na aila na nafsi aila haraja ala zawji fi aqdihi ai babu laifi a kayan mijin ya karɓi wannan abin da za ta ba shi tunda ita ne ta ta damu da haram ba shi da ba haram ba eh wala ala zawjati fi badlihi ba da fi macen kuma ta dauki sadakin ta bai ko wani abin da za ta ba shi kuma ya karba sai ya mata saki guda daya shikenan idan ta yi jini daya sai ta yi rauni magana ta kare Allah ta'ala ce tilka ayal hakabal mazkura hukunce hukuncen nan da aka ambata hududullah iyakokin Allah ne fala ta'taduha kada ku ketare su wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare iyakokin Allah fa ulaika humu zalimun to wadannan su ne azzalimai Allah tare ku. bayan tallaka ai azauji ba da sinatai idan mijin ya kuma sakinta bayan saki guda biyun nan sai ya kara sakinta saki na nawa na nawa kenan dama a baya an ce fa- ko dai ya rike ta da kyautatawa ko ku ya sake ta da kyautatawa to a nan wannan Allah ta na cewa fa yin tsallaka ai azauji ba da sinatai idan mijin ya kuma sakinta bayan saki guda biyun nan ya zama uku. saki uku shine karshe shi ne iyaka fala ta hindu lahu min ba'du ba za ta halatta gare shi ba a baya bayan sake na ukun nan ba za ta halatta gare shi ba hatta tankiha zaujan gaiba har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba to wannan ita ne ka'ida ita ne bai nuna sukura ai kubura in har ya mata saki na uku na ƙarshe to ba za ta halatta gare shi ba hatta tankiha zaujan gaira har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba kuma aure ingantacce ba auren kisan wuta ba ba auren halatta ba yau mace tsakanin auren kisan wuta da auren halatta me ake nufi da auren kisan wuta yawwa auren kisan wuta matan ne take tana so ta koma gidanta da ta baro ko an yi rikici ya sauta ta zo tana da dama ga yara a gida tana so ta koma sai ta yi auren kisan wuta irin wani auren galibi shi mijin na bayan bai ba sani ita za ta shirya abinci a ranta auren kisan wuta ko kuma auren hura wuta ko yadda ya ta auri wani miji mai tsautsayi in tsautsayi ba da kansa kawai ta zo ta aure shi ha kawai wata ran ɗan ƙaramin matsala ya tafi mararsa ka ce in kai ɗan haɗar ne ka sauri amma rashin mutunci ya ji kawai sai ya sauta ya sauta shi kenan bukata ya biya to ba irin wani aure ake nufi kuma ba auren halatta ba menene auren halatta ba nikahu tahlil shi kuma ta bangaren mijin ne ko mijin nata da ya sauta saki na ukun ya zo ya yi nadama ka san yawanci in dai aka yi saki uku sai an yi nadama wallahi yawanci sai an yi nadama musamman wanda ba abu a hankali ba in dai aka yi saki uku sai an yi nadama to shi mijin ne yanzu kuma zai ce local arrangement da wani abokin sa ya ce da Allah sosai ya haɗa ni da daki na saki ya mata saki uku da haka ina so ka aure ta amfan biyu sai ka sako min ita zan sake auren ta wai Allah za ya wayo ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allah muhallida wal muhallida lahu duk wanda ya aure dan ya halatta ga wani Allah ya tsine masa albarka duk wanda aka yi auren da halatta ta dawo gidansa shi ma sai dan ne kuma ko an yi an yi sakin bai halatta ta koma gidan miji na baya ba tsinuwa ne akan wannan aure wani ma har kuɗi zai ba abokin nasa kuɗin sadaki da na akwati da komai yayi wani da ya kawai shiru shiru shiru akai akai so ta ce ina ai ba maganar da kaga shi an masa aure a ranar Allah ya sauwaje da aka irin wannan bai halatta ba dole ya zama aure ne da yayyen aure aka yi shi an gane ko wani tsawuha kuma sai miji na biyun ya sadu da ita ba mujarradin daura auren ne a arabu yake halatta dawa gidan mijin farko ba sai miji na biyun ya sadu da ita kama fil hadisi kamar yadda cikin hadisi rawu shaykan wanda bukai da muslim suka rawaito آه، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث أم المؤمنين عائشة الله قال متيدا أن امرأة رفاعة القردي سوى ما تولى متم ميسونا رفاعة القرد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور من الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله تشي يا من الله إن رفاعة طلقني للي رفاعة يا سكيني fafatta dala'i ya bin saki na ƙarshe saki na bacce shi ne saki na uku na ƙarshe ya bin saki na ƙarshe wayan ne na katu ba da abdurrahman ibn zubai to a bayansa sai na aure abdurrahman dan zubai miji na biyu kenan ko wa inna ma ba hu mislu hudbatin sawm ai indiya sai tace sai na kasance a zamana tare da shi na same shi kamar wani tsumma rufaffen tsumma wanda ba shi da amfani eh tsumma tana kwatanta al'auran sani yana da karamin al'aura kuma baya iya saduwa da mace ba shi da lafiya mun yi bayani jiya ko to in ka samu miji na biyan ba lafiya ba ne ba ba iya ya sadu da ita ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعته ta yi kina so ne ki koma gidan mijinki na farko ne ba hata tambayar da ya bada kenan la annabi ya ba zai yi ba hatta ya doka usaila taki wa ta doki usailata har sai ya ɗanɗana yar zubar ki ke ma kin ɗanɗana yar zubar sa ma'ana sai an samu saduwa wannan daɗin na saduwa shine annabi ya kwatanta da yar zuba ma'ana sai ya sadu da ke sa'an nan in ya sake ki kikan idda sai ki koma gidan mijinki na farko. Da haka babu yadda za a yi ta da gidan mijin ba sai ya sadu da ita. In bai da lafiya sai an jira ya nemi magani ya sha magani ya warke. An samu saduwar nan ya tabbata an samu ilaji. Sannan da in ya sake ta, ta idda sai ta dawo gidan mijin farko. Sai sa auren matar da aka mata suke uku akwai hatsari. wallahi ba hankali mafiya yawa za su yi ne da niyyar su kowa gidan mijin baya da ka tsautsayi ne in ka yadda ka auri matar da mijin ta ya masa ke ga yaran ta bakwai a wani gida to ka fanda shirin ba lallai ka zauna a gidan ka ba. tsautsayi ne an gane wannan ko gara ma ka auri matar da mijin ta fituwa yayi wannan ta san kawai bayan da za a dawo ku ku da ita ma dai da yan matsaloli da ka mata laifi za ta ce sai ta yi takuri oh ya mutuwa ne ta ja Allah ji kan wani haka yana faruwa da ta ga wani abu yana yi mara kyau ta daga ita tana takumi tana Allah ji kan miji na wani matar margayi ce Allah ya riba asiri to da haka ne in aka yi saki na uku to bai halatta ya dawo da ita sai ta yi wani aure aure ingantacce kuma miji na biyun ya sadu da ita ya sake ta can inda to sai ta dawo gidan mijinta na farko. Abin tambaya nan ita ce, idan mutum ya saki mata ya mata saki ɗaya, bai dawo da ita ba har ta gama idda sai ya sake auro ta ko kai mata saki na biyu bai dawo da ita ba ta gama idda ya sake auro ta kasa idan ta gama idda sai ya sake daura aure ko da sadaki to yanzu da ta dawo din nan ya matsayin sakin ba- baya da yayi shin suna nan raye kware kware ko kuma sun rushe suna nan a idan saki uku aka yi ta auri wani ya sauta ta idda ya sake aurenta ya matsayin wannan guda uku
su kuma sun fi
tambaya na farko bai saki ɗaya ko biyu bai dawo ba aka sake ɗaura aure ya matsayin saki biyun nan suna na kowa sana ko ba da tambayar bane ya yi saki ɗaya bai yi kome ba ta gama yadda ya auro ta ya batun ɗayan nan yana nan ko ba nan?
yana
yana me yadda yana da recorded sauransa slot biyu ko yana ƙara ɗaya sauransa slot ɗaya amma idan uku aka yi sai wani aure ta dawo yanzu wannan sun rushe an dawo fresh haka malama sai bayani wallahu a'lam wannan matsalolin yana da muhimmanci kwarai daga gaske a tantance su ko da yawa za ka ga masu gaggawa sakin ba sa zama su yi karatu ko tambaya haka kawai zai faɓa rikici a gaban malami a dakula masa tunani wata tambayar sai ka ga malami babban malami ma da kirkewar ita madadin kafin a yi a zo a yi tambaya amma sai ya dakula lamarin sai ya zo tambaya a zo a yi ta musu shi da matar to da haka dai wajibi ne a kiyaye irin wannan dokoki na shari'a gabanin aukar da sake in har ya kama za a yi kar kawai mutum ya riga gaban kansa ba tare da sanin shari'a ba. wala hidu lahu an yafala filan hatta alama kuma laifi Allah da ta kai wai za ta lafi
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلون فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر da ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
Allah ta'ala ya ce wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki mata har yanzu dai bayanin matsalolin saki fa balaguna ajalahunna ay qarabna qarabna qarabna qita'a iddatuhunna suka yi kusa su kare iddarsu idan kuka saki mata suka yi kusa su gama iddarsu fa amsikuhunna kuna da damar ku rike su bi an turajihunna ta hanyar ku dawo da su eh, bi ma'arufin da kyautatawa shar'an a shari'a bin gairi turarin ba tare da cutarwa ba mutum ya saki mace ta yi jini ɗaya ta yi na biyu tana dab da gama karewa iddanta to har yanzu dai yana da daman da zai dawo da ita ya rike ta amma da kyautatawa an gane wannan ko ausar ya ohun da bibaru ko ku ku kyale su ai uturu ko hunna hatta tanqadi iddatuhunna ku kyale su har su gama iddan muna da wannan dama in har ka san dawo da ita ba za ka rike ta ka kyautata mata ba to kyale ta ta gama iddanta la tarara wala dirara an gane ko Allah ta dace wala tumsiku gunna kada ku rike su bin rajati ta hanyar dawo da su yin gobe dirara da nufin cutarwa sai ta kusa gamawa sai ya dawo da ita amma nufinsa shine ya ci gaba da gallaza mata kan fi haka lita'atadu saboda shishigi a dangin da aka yi su da zalunci a kayan su an gano nan ko yawa bil irja'i ila ila ibtida'i ta hanyar tilasta musu zuwa ga yin fansa eh wani sai ya rike ta yana gallaza mata saboda me in ta sha wahala ta ce to ni zan ne so ma kudin aurenka ka sake ni to kar ku yi haka an gano nan ko wata da wayin habasi da kuma tsawaita rikewa ai al'idda da kuma idda da haka bai halatta miji ya dawo da ita ba da niyyar zai kyautata mata ba sai dan ya gallaza mata dan ta nemi ta fanshi kayanta kuma irin wannan matsala idan har ta fanshi kayan nata ta ba shi kuɗi ya karba idan an gano cewa cutar da ita da yake ne yasa har ta gaji ta nemi fansan kayanta ga ƙa'ida ta shari'a za a kwace kuɗin ta a da mata da kayan kuma a tilasta masa ya sauta an fahimta ko matsalan kuɗi sai idan ita ne a ranar kanta ta gaji da shi nan ne za a yi kuɗi Allah ta lace wa man ya faɗi zalika fa qad zalama nafsa duk wanda ya aikata haka hakika yana da kayansa ya saki mace sai ta kusa gama yadda ya dawo da ita kuma yana gallaza mata ya zalunci kayansa bi ta'aridiha ila azabillah ta hanyar bijirar da ran nasa zuwa ga azabar Allah ta hanyar bijirar da ita zuwa ga azabar Allah an gane ko duk masu yin wannan suna jefa kansu ne zuwa ga azaba don wani sai ya rike mata yana ta gallaza mata yana ta cutar da ita to ya sani ko da a nan duniya ba abu kadinta an nema mata hakkinta ba zai je gaba da Allah ranar tashin kiyama Allah ta ce wala tattakidu ayatin lahi hujwa kuma kar ku riki ayoyin Allah a matsayin iskilanci ai ba a zo an biha abin yi wa iskilanci da ita bi mukhalafati ta hanyar saba mata saba wa ayoyin Allah waskuru ni'matan lahi alaikum ku tuna da ni'imar Allah kayan ku bil islam baiwa ta musulunci wa ma anzala alaikum min alkitabi kuma ku tuna da abin da Allah ya saukar a kayan ku na daga alqur'ani wal hikma da kuma wato abin da yake na sunna ba fi min al-ahkam abin da ke cikin sanar kunce kunce shi Qur'ani ko kuma abin da yake na sunnoni da suka yi bayani nimar Allah ne da ya saukar mana da wannan littafi ga nan bayani dalla dalla yanda za mu rayu lafiya lafiya duniya da kuma samun rahama gurin Allah to ku tuna da ibar nimar Allah da ya saukar a kayan ku a da kuma littafi da ya saukar a kayan ku da hikima Allah ta'ala ce ya'idukum bihi Allah yana muku wa'azi da shi ai bi an tashkuruha bil amali bihi ku gode wa ne'imomin Allah ta hanyar aiki da su wattaqulla ku ji tsoron Allah wa da ku sani anna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne game da komai idan kana cutar da matarka Allah ya sani duk abin da kashe na cutarwa ko da ita ta yi shiru bata ambata bata kai karanka ba bata gaya kowa ba to Allah ya sani la yakfa alaihi shay'un ba abin da yake koya gare shi wallahi mata suna cikin kangi na na wahala a cikin a wasu gidaje in kana koyar da mata a islamiyya suna gaya ma matsalolin su wallahi za ka ga mafiya yawan maza gangawa kaga wani mutum gashi kamar mutumin kirki amma matuci ne shi ta gallazawa matan su wai da sunan shi mai gida ne yana da iko ai ta gallazawa wani ba ci da shashe ba sutura ga bakar magana ga cutarwa irin wannan wallahi ba ta ji tsoron Allah ko a nan duniya matar ta yi hakuri ta kyare dan ba ta tayya to za a je gaban Allah a gobe kiyama akwai matan da wallahi bakin cikin mazajen su da yake sa musa wanda wanda har sanadiyan barin su duniya ke sabar takaici na mazajen su Allah ya sauwaye wani mijin ma ga matar tana nan yana neman matan banza kuma matar ta sani bayan da ta iya ce kuma ka wani wanda tantiri ne iskancin nasa ya kai makura har gidansa yake kawo matan banza a gadon matar sunna yake hawa ya kwanta da kawo ko matar bayan da ta yi yaji wallahi irin wannan zai je gaba da Allah yasa Allah ya ce inna Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani Allah masani ne game da komai duk cutar wanda kace wa matarka Allah ya sani kuma zai muku sabi ranar kiyama ya Allah ta'ala ce wa idza tallaqatumun nisaa idan kuma idan kuka saki mata har yanzu magana saki fa balagan ajalahunna kuma iddar su ta kare suka kai zuwa karshen ajalin su na idda ya kare ma'ana ba ba a yi mata raja'a ba har ta gama idda kuma sakin bai nuna ne sugura saki ɗaya ne ko biyu mun ji a baya idan saki na uku ne kan ba maganar kome ko to a nan kun saki matan har suka kai karewar iddar su fala ta'dhuluhunna khitabul awliya to kar ku hana su ana magana ne da waliyai mahaifi ko baffa ko wani alwali mai daura wannan matar aure Allah ya ce fala ta'dhuluhunna ay fala tamna'uhunna kar ku hana su bin an yakina azwajahunna akai su kuma auren mazajen nasu kar ku hana su sake auren mazajen nasu kaga na magana ne akan sakin da bai kai uku ba ya mata saki daya ko saki na biyu ta gama idda bai dawo da ita ba sai ya zo kuma yake son ya sake aurenta to shine Allah yake gaya wa su waliyai kar ku hana su su kuma auren mazajen nasu almutallaqina lahun wadanda suka sake su kama hasala min ukti ma bin yasar kamar yadda hakan ya faru da ɗan uwar wani sahabi mai suna ma'akil dan yasar tsallaka ha zaujuha mijinta ne sake ta fa arada an yuraji'a sai nufin ya sake aurenta bai dawo da ita ba sai da ta gama idda sai zo yana so ya sake aurenta fa mana ha ba kan ibu da ya sare sai ba kan dan ya sare ya hana yace san bai yadda ba kamar awar hakim dan da hakim ya rawaito wannan hadisi wanda wannan shine sababin nuzulil aya dalilin saukar wannan aya bin hadisi ma kan bin ya sare radiyallahu anhu hadisi ma kan dan ya sare Allah ya kara masa yadda kare yace zawwajtu ukhtan li na aurar da wata ‘yar uwata, min rajulin a wani mutum, faɗallaka sai ya sake ta, hatta idan qadat iddata a sai da ta gama iddata bai dawo da ita ba, ja a yaktubu ha sai da kuma yana sake neman aurenta, sai da yana sake neman zai aure ta. Fakultu lahu sai na ce masa zawwajtuka ha na aurar maka ita, wa karamtuka na karrama ka, faɗallakta ha sai ka sake ta sun waje ta taktibu ha sannan ka zo kana sake neman ta na aura maka ita na karrama ka ka sake ta har ta gama yadda duka da kuma kana so ka ƙara aurenta la wallahi yace wallahi sab la ta'udu ilayka abada har abada ba zan sake aura maka ita ba wa kana rajulan la ba'sa bihi shi mijin ko mutumin kirki ne ba da fi gare shi kawai dai tsautsayi ne ya faru yana da kokari irin nasa kaddara ne ta faru ka san wani auren kaddara ne suke kai ko sai ka rasa me yasa wa da ya rabu da matar kaga shi mutumin kirki ita wata mai kirki amma tsautsayi yana iya faruwa yana iya faruwa an gane wannan ko to shi wannan mutumin da ya sake yar uwar ma kalbe ne sa mutumin kirki ne ba ne bi tare da shi yanzu ya dawo yana so ya sake aurenta Makar ya ce bai yadda ba, ai da na aura maka ita na ga girman ka na mutunta ka sauta har ta gama idda baka dare ita ba. Yanzu ka sa za ka sake dawa, wallahi ba zan sake daura maka wani ba. Wa kanat al mar'atu turidu an tarji'a ilayhi. To ka ji wata matsala. Matar ma kuma tana son ta koma gidan mijinta a ƙara hau. Yasa ka ce ba a shiga tsakanin mata. Sai ta baka kunya. Sau nawa za ka ga uwarka ne ku ji tausayin ta miji yana ba ta wahala. ku ɗauko ta ta dawo gida ana kwana min ce ni gida na zan koma gidan miji na zan koma ya haka yi ba dole ka ta koma ba ni gidan miji na zan koma to ita wannan ƴar uwar matar ne ya sa tana son ta koma gidan shi wannan mijin ta da ya sauta shi kuma yayan nata ya nuna san ba za a yi ba ya hau kujerar naki ka sa ka yana faruwa ko yarinya tana so amma uba ya ce ba zai yi ba ai ya mana rashin mutunci mu zai yi wa wulakanci ba za ki koma ba ita kuma tana so fa anzalallahu hadhihi aya to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wace aya wa idza tallaqtumun nisaa wa balagna ajalahunna فلا تعذلوهن عن يأتين أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف shi wannan aya ta sauka an gane wannan ko fakultu sai na ce in ji magan ɗan ya sa al'ana af'alu ya rasulallah ya ce al'ana af'alu ya rasulallah ya ce a yanzu kan ya manzan Allah na yadda zan aure da ita ka ga sahabbai kenan ko shi sahabi duk inda wuta ce rai ya baci ana jan aya aka ce Allah ko ya ce kaza to wallahi magana ta kare ce tunda aya ta sauka yace yanzu kan na hakura zan aure da ita to kaga wannan shine imani fa amma bai za ko da zaka samu ba aya ka ja ba ko ido sittin ka sauke a gaban sa wallahi ya hau kujerar naki ba zai dawo to so ake duk abin da ya faru na sabani aka ja ma aya ko hadisi ya ce ga hukuncin Allah da manzo ka ce magana ta kare inda ma kana qaulul mu'minina idza du'ila Allahi wa rasulihi yahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kawai abin da ake so kenan duk da abin da ya dauka na matakin kin yadda amma da aka ce aya ta sauka yace yanzu kan ya manzo Allah na yadda fa zawwaja iyahu sai ya sake auren masa kaga magana ta kare ko to da ka shari'ar musulunci bai halatta ba in mutum ya sau mata in dai saki ɗaya ne ko biyu ta gama idda aka zo ya nemi ya sake auren ta to bai halatta a hana fala ta wannan kar ku hana su hani ne daga Allah kar ku hana su an ya kai da azuwa da wanda su kuma auren mazajen su idza taradau bainahum bi ma'ruf idan sun daidaita tsakanin su da kyautatawa shi miji da matan sun fahimci juna magana ta wuce sun sasanta to kai waye ka ce ba za koma to kar kai ta kai haka Allah ya hana Allah ta'ala ya ce zalika ai annayu anil adri hani game da kin bari a yi komai din nan yu'adu bihi Allah yana muku gargadi da shi man kana yu'min billahi wal yawmil akhir wanda ya zama ya bai Allah da ranar karshe da annahu al-muttaqi'u bihi domin shi ne mai karɓar wa'azi duk inda ka an ce ma man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya bai da Allah da ranar karshe to shi ne ne yake yarda da wa'azi amma da ba shi da imani shi ba ruwansa da wa'azi to da haka in har mutum ya kasance ya yi mai Allah da ranar karshe to Allah yana masa wa'azi zalikum ay tarkul adli wannan al'amari na barin hana su su auren nan azka shi ya ba lakum a gare ku asaru kuma shi fa tsarki lakum wa lahum gare ku ku da su ƴaƴan naku da za a yi aure ayin azwaji da su ma ta guda biyu a basu su kuma yi auren shi ya faɗe miji ku dukan yarinya yi in dai suka daidaita ta ce ta haƙura ta yafe miji ya ce a yi haƙuri to ku bari a koma ya faɗe da ma yi sha'anar zaune saboda abin da ake ji wa miji da matan tsoro minan ribaci na daga abin kunya ko kokonto bi sababin alaka ta bai ma saboda ne da alaka tsakanin su idan alakan ta kai shakuwa ta kai shakuwa aka hana su su yi aure to akwai wani in ba tsoron Allah su rika zaga suna haduwa ba ka bari sun zanna zaman sunna ba kuma an zo ana zaman banza ana dadi akwai wanda hakan har haihuwa aka to ne ne ribar ka kai wani ka hana ta ta auri mijinta na baya kuma ya zagayo suna iskanci har ya mata ciki yanzu wane ne ya jawo wannan ba to da haka shi ya fi alheri ga su mazajen miji da matar da kowane ya kawai a musu addu'a a musu nasiha ƙara aura masa ita su koma shi ya fi alheri shi ne za ka azuka na kuma ta aro shi ya fi alheri hakan kuma shi ya fi tsarki gare wallahu ya alam ma fi ni da masalatu maslahatu Allah shi ne mafi sanin abin da yake akwai gyara a cikinsa wa antum la ta'lamuna alhali ku ba ku sani ba zalika fattabi'u amran daka ku bi umarnin Allah tunda ku ba ku san wannan ba ku bi umarnin Allah shi yasa manzo sallama a sunnarsa an hana tilasta a wajen aure ya miji yarinya ba ta son yaro to kara tilasta mata ko ku ya kasance wanda aka hana ya au- ya auri matar tasa bayan sun rabu an hana kaka hana shi ya kuma aurenta a karin farko in ba sa so in ba soyayya kan aure idan an rabu kuma aka zaka dai zakar ana da dukkan sunna ta hali zaman lafiya a bashi a wani matarsa kawai in tana so yana so sun daidaita zaman lafiya kar aura mata mijin da ba ta so komai matsayin ku da shi kar ya manzo Allah ya hana auren dole saboda auren dole baya haifar da dami yasa ba na ce hadisi la tunkahu al-ayyibu ko ay menene la al-sayyibu haqqu bi nafsiha min waliha wa fikru tusta'mal tusta'mal yawa annabi sallallahu alaihi yace bazawara ita ne ta fi cancanta da kanta saboda waliyinta bazawara wali ba shi da iko akan aurar da yarsa bazawara wal fikru al-ayyiya budura kuma tusta'a tusta'a za a nemi izininta ko amincewarta an gane na fata hadisin in ba zawara ne tana da iko wajen aurenta uba ba zai tilasta mata ba budurwa kuma kana da ikon yi mata aure amma sai an tambayi yardarta ina son wane to shi kenan sai an tambaya tana son wane in ta ce tana so sannan sai ya aure har ma hadisi ya ce wa ha an taskuta izinin budurwa idan ta me tana son wane shine ta yi shiru amma da yan matan da ko in ne yanzu na yi tun kan aje ka tambaya dama ta yi bayanin waye take so to da haka dai a takaice ba a son tilasta wajen aure kuma ba a son hana miji da mata su ƙara yin aure ko da sun rabu a baya ba a yi kome ba ya halatta ya sake auro ta a ci gaba da zama to nan za mu takaita insha Allah a goben Allah ya kai mu sai mu dora walwalida fi fina wala da kunna mas'alar da ya shafi kuma a shayarwa da kuma reno insha Allah Allah da da mu abinda muka kanta daidai Allah ba mu dada kuskure mana Allah mana abuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي في عذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي في عذاب الآخرة اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مقدر ولا فاضي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وأقول أنا الحمد لله رب العالمين